أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدرهم في داره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تشرف لنا بهذا المحضر وتاته بنظرة تأتي لنا بزهر يا أشقاص شافي نتعيد عن بعيد الفصل التاسع فصلي ترى فيما تضمنته سورة الفتح cikin abin da surar fatihu surar fatihu ta tattare min karama na daga girmama girmaman annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya yi masa wannan sura ta faɗi girman annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa saboda ta sauka bayan an hana annabi shiga maka sallallahu alaihi wasallama ya tafi zai yi umra mutanen maka sun hana shi shiga sallallahu alaihi wasallama ya yanka hadayansa abubuwa da ya marasa daɗi dai amma annabi ya haƙuri sallallahu alaihi wasallama aka dawo duk mutum ya haƙuri akan abu zai ga sakamako daga allah to akan hanya ana tafiya ta dawowa Allah ya saukar da wannan sura da annan sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara da ita kwarai da gaske wannan sura ta fatar din nan qala Allah ta'ala Allah ubangiji madaukakin sarki yake faɗa bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله ظن الصوت عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتصبروه بكرة وأصيلا إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما فسرت تا sama sama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna mu ne kalma rabbaniya Allah ya ce mu ne fatahana laka muka yi buɗi a gare ka ya rasulullahi fatahan mubina buɗi mabayyani kowa ya ga wannan musulunci ya san wannan alheri ne daga Allah duk wannan abubuwa da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yau musulmi suke kai sai dai mutum ya musu hasada amma ya san ba wata jama'a da suke kan alkhairi ba waɗansu masu wani abu mai tsafta wanda ko mutum ya rikice dai in ya kalli abu musulmi dai ya san waɗannan su suke kan tafarki ba ne masu ɓata sunan musulunci masu rikici wannan ba za su duci musulunci da komai ba musulunci ba shi da wani abu a ɓoye wanda wani bai san shi ba duk kafiran ma sun fi mu karantar musuluncin saboda suna da hali suna da kudi su suke translation din wa'ansu abubuwa din ma sun fi makarantar musulunci sun tabbatar sun san duk wa'annan masu bata sunansa daga su ne ba daga addinin ba to mun gode Allah to Allah yau manzo Allah fatahi bodi kala kala wani waje Allah ya ce fatahan qariban bodi makusanci wani waje Allah gashi nan Allah ya ce fatahan mubina bodi mabayyani iza ja a kuma sai Allah ya faɗi buɗi a sake bai mara da bai bai ba bai mara kaidi ba Allah ya ce iza ja a nasurullahi wal fathu nan ku fatahi ne mutlaki Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na barin autar ku auladinka daga zunubinka yanda ya dace da mukamin annabi sallallahu alaihi wasallam wa mata a kara da abin da ya gabata ya jinkirta ko mai kai ma da kayan ma an yafi ko me za ka yi nan gaba ma da za ka yi ma an yafi ya rasu wallahi wannan in ba annabi ba isa sallallahu alaihi wasallam wa yutimma ni'matahu alayka sannan ubangiji zai cika ni'imarsa a gare ka ya hadiya ka siratan mustaqima ya shiryar da kai ta farki madaidaici wa yansuraka Allah Allah ya taimake ka nasaran taimako azizan mabwai huwa allazi anzala sakinata Allah shine wannan da ya saukar da nutsuwa fi qulubil mu'minina a zukatan mu'minai li yazdadu imana dan su ƙara imani ba imani tare da imanin nasu kuma su ƙara wani imani duk da imanin da mutum yake kai akwai abin da zai gani ya tsara mai imani ya ji yanzu ya daɗa sabon da ya daɗa imani kwarai akwai magana da zai ji ta taɓa tabbatar da zuciyarsa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ana karanta man maganganun annaba ne lin nusabbita bihi fu'adak wa kullan naqussu alayka min anbari rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka to bare mu to yazdadu imana don su ƙara wani imani ma'a imani tare da imaninsu ba wai da ba su da imani ba ne a'a ba wai da mutum ba shi da amma da yawa mutum zai ga wani abu cewa da na ƙara tsoron Allah ka ga abin da ya faru ka wallahi na ji da yanzu na ƙara tsoron Allah kaga ai da ba yana da shi to amma kuma yanzu ya samu na imani wallahi junudu samawati wal ardi rundunar sama da ƙasa duk ta Allah ce wa kana Allah Allah ya kasance aliman madani ne hakiman gwani da yadda duk abin da kaga Allah ya shirya akwai wata hikima a ciki akwai wani abu da Allah ya niyya zai zartar a kansa da yadda kilal muminina Allah ya haka ya haka ne dan ya shigar da muminai wal muminai maza wal muminati da muminai mata jannatin aljannatu tajri min tahtiha al-anhar da koramai suke gudana ta karkashin ta khalidina fiha za su dawoma a cikin ta wa yukaffira anhu Allah zai yafe musu ya kankare musu sayyi'atihim zunubansu ba wanda zai ce ba wai shiga aljanna sai mutumin da ba shi da zunubi kwata kwata kwata shine zai shiga aljanna dukkan mu ina za mu same ta a'a falalan Allah dai mutum ya san yayi laifin mutum ya tuba wa Allah shikenan sai Allah ya gafarta mu kuma ya shigar da shi aljanna da falalansa kaga daga Allah ce zai shigar da su aljanna kuma ya kankare musu zunubinsu wa kana zalika inda Allah fawzan azima Allah ya yafe wa mutum zuzzulubansa kuma ya shigar da shi aljanna kai wannan rabo ne babba Allah ya mana wayo azibul munafiqina domin Allah ya azabtar da munafikai wal maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da kafirai maza wal mushrikati da kafirai mata azzanina billahi zanna sau'i masu mummunan zato ga Allah naka ba a son adam ya dinga wa Allah mummunan zato kai ka tabbatar a cikin zuciyanka Allah alheri ya niyya da kai Allah bai halice mu don ya halaka mu ko don ya wulakanta mu ko da a'a girmamawa ne shugaba ne mahalicci ne tabaraka wa ta'ala mawadaci ne to wani zubin ai za mu ga mun sha wuya mun sha to ba dan an ba mu wuyar ba dan mun san da wuyar ba ai da shaholiyar da zamu abun ba tsafta ma ba zai yi ba don haka Allah kuma tabaraka wa ta'ala ko kai zo ya kalla dautar danka ka kama shi kai ta duka da soyayya da komai to da ya san ba za ka iya dukan ba ka iya abu ba sai ya shashance ya lalace to mu ma da mun san ba wuya mun fi karfin Allah ba abin da zai same mu kaza kaza kaza to shikenan duk sai mu lashe mu san garce amma dai ka yi kyakkyawan zaton ka dinga tsarin ka dinga alherin ka dinga in ka ga Allah ya tsubo ma wani abu ka yi hakuri ka san rahama ce idan ka ga mutum ya dama maɗaci ko ya dama batsar mama ko ya dama duk wani abu mai tsaci ya dura wa ɗansa ai bala'i ne a ido amma kuma lafiya yake neman masa lafiya yake neman masa idan kaga an shiga mutum wajen an yanke ma kafa ko an yanke ma hannu Allah ya kiyaye mu bala'i ne wannan amma kuma lafiya ake neman masa wayan aka bata ya ta harbo wata gaba har ta je ta harbo inda kuma ba za a yanzu ta harbo wuya kuma har za a iya datsa wuya ba kaga kuma bala'i sai dai a ce Allah ya sauke to in ka ga wani bala'i ya same ka da Allah ka tabbatar wani magani ne Allah ta baraka wata ala yake mata sai ka haƙuri shi yasa shehu rabbi Allah yake sa law ya arifu insani man rahmanu yalqa shurura zahikan insan da dan adam ya san waye ubangiji a rahmanu duk sharri ma sai ya karba yana dariya dan ya san alheri yana nan tafi to alheri yana nan tafi to dan Allah tabaraka wa zalina billahi masu mummunan zato masu zato ga Allah zanna sau mummunan zato wa alaihim da'iratu sau wato kewayen mummuna ya zama a kansu shi Allah alheri ne yake zuwa daga wajensa da'ima wa ghadiba Allah alaihim Allah ya yi shi a gare su wa la'anahu ya nisanta su daga rahamarsa wa adda lahum jahannam kuma ya tanadar musu wutar jahannam wa sa'ad masira makoma ta yi muni ta zama jahannam walillahi junudu samawati wal ard rindinar sama da rindinar kasa duk ta Allah ce wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman gwani inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira waye ake sa to yanzu in dai wannan rundunar tana nan irin rundunar da ya dinga saukar wa annabi irin rundunar da ya dinga to ne samu zai saukar da ita yanzu ba ga su falastinu suna kaza ga wasu malamai suka ce in da wa'inda Allah ya saukar musu yan wa'in su mutane ne yan kaɗan annabin da shi da sahabban nasa duk wannan yaƙe-yaƙen da aka yi ba su kai su dubu biyu mawa ko uku fatahu makkata ne suka zo su dubu goma ƙarshen dai wani yaƙi sai ta buka an fita wajen dubu talatin to ƙarshen abu kama yanzu mu musulmi a duniya mu da wani mu biliyan ne da yanzu biliyan da haɗu mana a gani sai an sako mata wata rundunar daga sama shi sa yanzu ba wani ma buƙatar ma ba Allah bai saukar da komai ba in za ku yi kanku magani ku yi kanku ma yanzu mutum biliyan suka taru to kowa zai yaki mutum uku kenan ko kowa zai yi abu da tun da duniya wajen mutum biliyan hudu ne amma biliyan ɗaya duk musulmai ne kaga yanzu ba sai an saukar da wani mala'ika dubu biyar ko kaza kaza ba ga kullum mutane mun zama tare da sai a ba shara to wani lahi junudu samawa ta larda amma duk da haka dai rundunar Allah kuma har yau akwai taimako na Allah yana nan wani lahi junudu samawa ta larda rundunar sama da ƙasa duk ta Allah ce وكان الله عزيزا الله يكسنت مبواي حكيما غني إنا أرسلناك مومك أيكوك يا رسول الله شاهدا ما يشهدك عن أمك ومبشرا من بشارة ونذيرا من غرغدي لتؤمنوا بالله ku daga annabin har duk al'ummarsa duk gabaki da don ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da ma'aikinsa wa tu'azziruhu ku girmama shi wa tuwaqqiru ku girmama shi dai wata sabbihuhu ku tsarkake ku tasbihi ga Allah bukuratan safe wa asilan da maraice innal ladzina yubayi'unaka kaga wa'annan da suke mubaya'a da kai suke cafa da kai inna ma yubayi'una Allah da Allah suke cafa kawai yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne akan nasu yanda ya dace da Allah faman na kasa duk wanda ya warware wannan mubaya fa inna ma yankusu ala nafsi kansa ya warwarewa kai dai Allah zai taimake ka wa manan sai bima ahada alaihi Allah duk wanda ya cika wa Allah abin da ya alkawari fa sofa nuti ajran azima za mu ba shi lada mai girma to wannan ayoyi kenan wajen guda goma ga su ila qaulihi ta'ala har zuwa fadin Allah yadda Allah ya sauka aidihi hannun Allah ne yanda ya dace da shi kan hannunsu tabammanat hadhihi al-ayat wa'annan ayoyi ta kunshi sun kunshi min fadlihi daga fifikon annabi wasana'i alaihi da kirari ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa karimu manzilati da mai girman matsayinsa darajarsa inda Allah wajen Allah wani imatihi da ni'iman Allah da daihi gare shi ma ya kasurul wasu abin da sufantawa ma zai takaita anil inci ya bari a ce mutum ya kai karshe abubuwan da wannan ayoyi suka tattauna fabta da ajalla jalalu mai girma da ɗaukaka ya fara bi'ilamihi da sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam bima qadahu abin da ya hukunta lahu gare shi min al-qada'i na daga hukunci al-bayyin mabayyani bi zuhuri cewa Allah ya dora shi akan makiyarsa Allah ya bayyana addinin sa Allah ya bayyana addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora shi akan makiyarsa yau ina sa Abuja yau maka ma gaba ɗaya ta zama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora shi kan makiyarsa wa galabatihi da rinjayensa a gare su da rinjayensa ala aduhi a bisa makiyinsa wa uluwi kalimatihi da ɗaukakar kalmar manzon Allah kalmarsa ce yau mai madaukakiya wa shari'ati da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama maghfurul lahu abun gafartawa ne gare shi gaira mu'akazu ba a wanda za a riƙa ne da laifi ba bima kana da abin da ya kasance ba wani abu da ya kasance da za a rike shi da shi wa ma ya kulu ba wani abu da zai yi nan gaba a rike shi da shi sallallahu alaihi wasallam qala ba'du ba'run malamai yace arada gufrana ma waqa yana nufin an gafarta ma da akwai wani abu ma ya kasance wa malam yaqa da abun ma da bai kasance ba da zai kasance ma nan gaba Allah ya gafarta ma kuma an gode Allah duk da Allah ya gafarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gafarta masa an ba shi garanti a nan bai yi abun da za a ce a sha ba haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga wa wa'ansu daga sahabbansa garanti wanan dan aljanna wanan dan aljanna ko ba su yi abin da za a ce a sha ba ya ce duk yan badan Allah ya gafarta musu su aikata duk abin da suka dama ba za su shiga albuta ba to kuma ba a ga wani dan badar ya yi shirka da Allah ko ya yi wani abu da za a ce ga shi a sha ba mun gode Allah to da abin da ya gabata da abin da zai zo ai ai maganar yadda take annaka magafurun laka kai abin gafarta ma ne ya rasulullah wa qala al-makki malam makki yace ja'ala Allahu al-minnata Allah ya sanya baiwa sababa sababi ce lil magfirati ga gafara wa kullum min indihi duka da baiwa da gafara duk daga wajen Allah ne la ilaha ghayruhu ba wani ubangiji sai shi minnata baiwa ce ba da minnati bayan baiwa wa fadla fifitawa ne darajantawa ne ba da fadlin bayan darajantawa Allah ya wa annabi Musa sun maƙala sannan Allah ya ce wani timma ni'imatahu alayka Allah zai cika ni'imarsa a gare ka ya rasulullahi kila malamai suka ce bi khudu'i me ya cika daraj me ya cika ni'ima ga annabi sallallahu alaihi wasallama bi khubu'i da kaskanta masa man takabbara laka zan kaskanta duk wanda ya ma girman kai sai ya dawo kuma ya zama a ƙarƙashin ka wakila kila malamai suka ce bi fati makata zan bude ma maka ba yanzu makan kaje za ka shiga aka hana ka shiga ba aka ce sai dai ka dawo baɗi za a baka biza bari wata rana ma su zama garin ka wanda ka ga dama ya zauna a garin ya zauna wanda kace ka kore shi kuma ya kore sallallahu alaihi wasallam wa da'ifi zan bude ma da'ifa ma wakila kila kuma ma'ana wai tumma ni'matuhu alayka yarfa'a zikraka zai daga ambatanka zan daga ambatanka ya rasulullahi wa rafa'ana laka zikraka zan daga ambatanka fi duniya a nan duniya bayan da za a yi ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kushe ba wanda zai ce bai san ambatan manzon Allah ba gashi nan duk kiran sallah biyar sai an ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan shauran tahiyya bayan abu bayan da za inda za a ambaci ubangiji to za a ambaci bawansa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk duniya a nan duniya wa yansuraka Allah zai taimake ka wa yaghfira laka zai gafarta maka fa alamu sai Allah ya sanar da annabi bi tamami imati da cikan ni'imarsa alaihi a gare shi duk hubuni da kaskantar masa mutakabbiri a duhi mai girman makiyinsa lahu gare shi wa fatihi da bude masa a hammal biladi mafi girman garuruwa mafi soyuwan garuruwa alaihi a gare shi garin da ya fi mahimmanci a gare shi ba kamar maka da irin su ta'ifi da Allah ya bude masa kai Allah ya nuna masa ma zai bude masa hira zai bude masa sham zai bude masa mada'inu zai bude masa rum duk gaba ki da duk ya gaya wa sahabbansa duk wannan ana karantawa wa ahabbiha da mafi soyuwan gari a gare shi ita ce maka wa rafa zikirhi Allah zai ɗaukaka ambatansa wa hidayatihi da shiryar da shi as-sirat al-mustaqima ta farki mai dace al-muballigh al-muballigh ta farkin da zai kai mutum aljannata aljanna wa sa'adata da arzikin lahira wa nasarihi da taimakonsa annasar al'aziza taimako mabuwayi wa minnatihi da baiwansa ala ummati bayan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama haka al'ummarsa duka baki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta kamar ya faranta ma ciki a cikin al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam almu'minina mu'minai bisakinati da ya nutsar da zuciyarsu wadda ma ya da nutsuwa duk mumuni sai ka zama zuciyarsa a nutse lafiya kalau a nutse yake a cikin hankali yake abinsa a cikin fahimta yake abinsa amma duk wanda ba haka ba sai ka gan shi a cikin tashin hankali ko karatu ne sai ka ga a cikin tashin hankali ko magana ce a cikin tashin kamar dai an aiko da da fada da Allah yana cewa misalu kamar sun kalbi misalin irin wannan kamar kare ne in ta halil alaihi yalhas in ta turuku yalhas in kai buge shi ko ka bi shi da gudu dai ya haki in ma ka kyale shi ma zaman lafiya ake dai sai ya yi hakin dai duk da bai Allah ya kiyaye mutum ya zama yana cikin nutsuwa da'ima Allah ya imani ne Allah ya bamu baka annabi sallallahu alaihi wasallam sakinatu da nutsuwa wa ma'aninatu da nutsuwa dai allati ja'alaha fi qulubihim wacce Allah ya sanya ta a cikin zukatansu wa bisharatihim da yi musu bishara bima lahum da abin da yake gare su inda rabbihim wajen ubangijin su ba'ad bayan tafiyar su wa fawzihim dukkan mun san duk musulmi inda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yarda da wannan san wani abu mai sauki ne in ya tuba Allah mai gafara ne cikin rahama Allah zai tafi komai laifin musulmi ba a cewa ya tafi wuta sai dai a ce ya tafi mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya azabta da shi Allah ya ga dama ya to Allah yana cewa ma ya Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ne wace uwa Allah zai ci da ya muku azaba in dai kuma imani kuma kuke godiya mutum ya yi imani da Allah ya yi iya kokarinsa to Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ya yadda da Allah ya sa daɗi a zuciyarsa ya san Allah alheri ya yi niyya da shi ba ya dinga wa Allah mummunan zato ba ba ya dinga wa Allah mummunan zato ba to shi ne da yi musu bishara duk ga baki ɗaya wa bishara ce da yi musu bishara bi malafin da abin da suke da shi inda rabbihim wajen ubangiji su ba a ya ga ma can karatunmu na baya Allah ya ce ne mana bishara muna da wani matsayi a wajensa a ajiye shi ne aka ce shi annabi muhammadu kowane musulmi kowane musulmi ya yi bishara bayan musuluncinsa bayan ibadarsa ya san kuma yana da wani kuɗi a can banki a ajiye na musamman shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama kana da annabi muhammad a lahira wannan babban alheri ya ishe kul bi fadlillahi wa bi rahmati ga ya musu da falalan Allah da rahaman Allah wa bi zalika falyafrahu mu yi farin ciki da falalan Allah da rahaman Allah fiye da aikin kan mutum daga aikinsa ne zai kai shi ko aikinsa ne zai ba shi amma ba wai kan mai aikin ba a'a mai aiki tukuru amma mu san falalan Allah da rahaman Allah da ita muka dogara da ita ita za ta tsayar da mu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'u duk wani abu da muka tara na aiki banza ne in ba falalan Allah ba rahaman Allah ba wani mutum ya zo wani shehu tijjani abul abbasi ya ce masa shehu allah ya jarrabe da wanda ya fi na yi na yi in bari na ki sai mun addu'a allah ya raba da shi sai ya ce je ka allah ya karbe ka a bisa kowane hali sai ce a na ce kai mun addu'a in bari ce to wai kana wata in ka bari din in bai hukunta zai karbe ka ba karban kan zai yi sai allah ya karbe ka kawai kila allah ya haska wa wali ya ga wannan mutum ba zai iya barin wannan aikin to kuma gwara ya roƙan mara Allah a cikin falalarsa Allah ya yafe masa duk da aikin Allah ya shigar da shi aljanna tabaraka wa ta'ala mu dogara da falalan Allah mu ta aiki tukuru amma mu san falalan Allah da rahaman Allah ita ce babban abin da muka dogara da shi shine ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da baki daya to Allah ya mana wa'annan bisharori abinda muke da shi inda rabbihim wajen ubangijin su ba'ad wa fawzihim da samun babban rabon al'ummarsa al'azimu mai girma wal afu an da yi mana rangwame ba wai ba mu da laifi ba ne a muna da laifi zunkur ba wanda zai cire ba shi da laifi inda ba annabi manzon lazi masu a kad waye wannan wanda bai taba laifi ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da wanda Allah ya kiyaye amma da laifin da komai Allah ya gafarta ma ka san kana da laifi kana kankan da rahaman Allah Allah ya ce ana inda mun kasira ta kulubu ni ina nan wajen mutanen da zuciyarsu ta karye sun san sun saɗe ni sun san suna da ubangiji zuciyarsu ta karye babban laifi dai Allah ya zarrabu mutum da ke kashewar zuciya ya dinga ganin laifin ma banza ne amma ga laifin ga karyewar zuciya yana kuka yana cewa dai Allah ne ya wannan Allah zai gafarta mu gaba ki zuciyarsa dai ta ke kashe ya gama laifin ba laifi bane to wannan ya shiga hadari kwarai da gaske da gaba ki da wal afiya anzu da rangwame gare su wa sitiri da sitirtawa li zunubi ga zunubin su wa halaki aduhi da halakar da musulmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su duniya a nan duniya wa lakiratu da lahira wa la'anihi da la'antasu wa bu'udihim da nesantar da su min rahamati daga rahamati duk wannan falala ce Allah ya wa annabi wa su'i min qalbihim da mummunan makoma duk wanda yake kin annabi sun maqal sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira mu muka aiko ka mai shaidawa ga al'ummarka mai bishara gare ta mai gargadi gare ta al'ayata karanci aya fa adda mahasina wa Allah ya kirga kyawawa gare shi wa kasa'isa da keɓance keɓance da ya masa min shahadati cewa annabi zai shaida ala ummati a bisa al'ummarsa li nafsihi da kansa bi tabligi da cewa ya isan musu a risalata ya isan musu da aike lahum gare su wakila ila ko aka ce shahida mai shaidawa ne lahum gare su bi tauhid annabi zai shaida duk al'ummarsa musulmi ne sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani da abu kuma wannan azuri zai shaida zai shaida musu da tauhid tafsir tauhid wa mubashira mai bishara ne annan muhammadu li ummati da al'ummarsa bisa wadi da lada wakila kila aka ce bil magfirati zalla mai bishara ne ga al'ummarsa da gafar wa munzira mai gargadi ne mai gargadi ne ga aduwa makiyinsa bil azabi da azaba wakila kila ko muhazzira mai gargadi ne min dalalati kan mu bace li yu'mina billahi dan mai imani da Allah to kan mu bace ليؤمن بالله ثم به من سبق له من الله الحسنى من سبق له من الله الحسنى wanda kyakkyawa ta rigaya da shi daga Allah to li yu'minu billahi sai ya imani da Allah tunda manzon Allah ya magargadi summa bihi sai ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'azziru Allah ya ce da al'ummarsa su girmama shi ayyujillunahu su girmama shi mutum ya girmama manzon Allah ba wai kai ne za Allah ne ce ka yi yujilluna su girmama shi wakila kila ma'anar yu'azziru yansuruna su taimake shi wakila kila abin da ake nufi yubaluguna mutane su kai matuƙa fi ta'azimi har abin da za a dinga cewa Allah bai dora ma ba kai ka dora a kanka wannan barna kake kayi banza irin ka rasa bacci ka fatar da kuɗinka kai ne ka girmama yau ya daga cikin abin da girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tije ya rasa bacci a idansa ya zauna wani dare ya ce ya ba manzon Allah wannan da mutum ya fitar da kudinsa ya sai dabba ko sa ko rago ko wani abu ya yanka ya ce ya yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya girmama ko ko ya dafa abinci ko ya je makan ya ziyarci manzon Allah ya tashi ma ba ma wai dan aikin in ya yi aikin hajjinsa na farilla ya yi umararsa ta nafila to ya tashi ya tafi makan ma ba ma na umara ta kai shi ko hajji ya kai shi ba ya je ziyarar manzon kaga yau ya girma ma Allah ya ce mu kai mutuka cikin amma yanzu mai wannan ya yi daidai da wanda zai ce ko ka zo maka ma zuwa wajen manzon Allah ba wajibi bane ka ai gashi nan haka za ka ga amina da wa'ai duk ana ta wannan wa'azi yanzu wannan ko bai ce komai na cewa da ya shi masoyi manzo Allah ne ai ƙarya ne yanzu ko ubanka ne a Saudiya ka je kai maka din ka je kai haji kai umara din ka ki zuwa ka je ka da uban naka yana da'i ko yana riyal ko yana yaji an ce ka zo kasar ka zo ka ki gaishe shi ka fita ai ka zama dan baya ya da zai ji daɗi bare annabinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce li wa azziruhu mu kai mutuka cikin ka girma manzo Allah a cewa mahaukaci cikin girmama shi ba wai girmamawa Allah ne li wa azziruhu ya ji abin da malamai suka ce ayyu jilluna ai su girmama annabi wakila yansuruna wakila su taimake shi lokacin da ga ana wulakanta maganganun sa ka taimake ka faɗa kai abu wakila kila ma'anar li wa azziruhu an yi ba da gofi ta azibihi mutane su kai matuƙa cikin girmama shi a kai matuƙa a kai matuƙa cikin girmama shi kakka ce za ta a kai matuƙa wani wacce ruhu su girmama shi ayyu azuru na hu ai su girmama shi wa qara'ahu ba azuru ba azuru ya karanta karatu wa yu'azzizuhu su girmama shi na izu su ɗaukaka manzon Allah su kambama darajarsa su girmama shi kan duk wani abu mai daraja a kambama shi a ɗaukaka shi a yi komai gari ga baki ɗaya in za a yi wani abu manzon Allah sallah abin da ba a taɓa a gidan karamin a taɓa mun ga malamanmu shehu malam musa Allah ya rahamshe shi ko cokali ya siyo a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan cokali mai girma ne a wajen in ka batar da shi ya ce ka batar da cokula dubu a gidan nan ba komai amma a madinan annabi na siyo shi to yanzu kai ɗansa ko kai almajirinsa ka yi wasa da annabi amma mutum ya nuna ma ba wai cokalin da ya ka siyo a garin annabi ba ba wai da dumar da ka siyo a garin annabi ba ba wai da dumar da ka annabi ma ya ce ba kai ka je ka zance shi ba to sai ba shi an ce ya ba kowa dai yanda na kashe salihun da ta muke jira duk irin abin da ya fito yanzu to haji to abu kai wakiru ayyu azimuna wa qara'a ba'duhum za a rusu ya karanta kila abdullahi dan abbas shi ne ya karanta wayo azizu izu a yi su ɗaukaka manzon Allah su darajanta shi bi za a yi da zaira guda biyu yu azizu min al izzi na daga ɗaukakawa ai mu ɗaukaka annabi duk wani abu nasa mu ɗaukaka mu ɗaukaka wal aksaru amma yawan makaranta su haɓai kusan duka wal azharu kira'a da tafi bayyana cewa wayo azizu ha za ki haƙƙin muhammadin wa'annan abu da tun muka faɗa cikin haƙƙin manzon Allah ne sai dai ga wata kalma duk da haɗarin ta amma ta zo da manzon Allah ba haɗari da ita ba Allah ya ce wai sabbihu fi man tasbihi to amma duk malamai suka ce wannan na Allah ne wannan kuma ya koma wa Allah amma jibiyan a cikin na annabi biya jero sallallahu alaihi wa sallam saboda kaga girman annabi kamar yadda duk muka magana wancan wai sabbihu su tsarkake ubangiji sahaza wannan wani sabbihu kuma raji'un ila Allah malaman da su suka ce a'a to wannan ya koma wa Allah amma dai haka Allah ya watsa wa annabi su saboda girman manzo Allah wai ma wai dai zaka ce wai an faɗi wata magana wai an yi shirka ko ko da mutum ya girma manzo Allah shi wai ya kai manzo Allah ina inda Allah bai kai to ina ne Allah bai kai shi ba duk karatun duniya zo ka fassara Qur'ani kaf ka faɗi ka ɗauko maganar wancan ka ji ina ne ya kai annabi da Allah Allah ya kai manzo Allah ƙaba ƙausai na au adna ba malamin duniya tun daga sahabbai har duniya tashi da ya iya fassara au adina sai ka ji kayan da to ba Allah ya faɗa to ka taɓa jin wanda ya kai manzo Allah au adina ko ko yanzu gashi wa yu'azziruhu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسببوه أحدث a wannan wata sabbi ruhun ba mai kowane mai tafsiri ya ce a mayawa Allah ta Allah ce gaba gida to ya gani qur'ani shi ya ga kai manzo Allah duk inda ya kai shi ba wani wanda ya kero daga nasa fa haza wa tusabbihu dinnan rajiun ila Allah ya koma wa Allah qala ibn adai malam dan adau yace jumi'a lin nabi an tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi surata cikin wannan sura ni'am ni'imomi muktalifatun mabambanta min al-fathi al-mubin cewa Allah ya mabudi mabayyani wahiya ita ce min ilamin ijabati cewa Allah ya amsa masa duk abin da ya roƙa sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya so a cikin addininsa da al'ummarsa wal magajirati cewa Allah ya gafarta masa wahiya ita gafaran nan min a ilamin mahabbati yana daga sanarwar Allah yana son sa duk mutumin da kaga in yi ma laifi baka jin laifin ka ce kai da Allah ba komai shi ya kaza shi ya kaza to sai ne ai kai ba komai da ai ka san kana son kowa ya ce da za kana son wannan mutum wata mamin ni'imati da cikawa manzon Allah ni'ima da Allah yayi wahiya ita cika man ni'ima din nan ne ilamin iktisasi tana sanar da mu cewa Allah ya zabe shi kenan wal hidayati da shiryawa da shiryawarsa wahiya min alamin wilayati cewa Allah ya jibince shi shi yasa ya shiryar da shi almagafiratu gafara da aka yi masa ta buri a tun minan uyuba abinda ake cewa gafara a kubutar da kai daga aibi ba ta taɓa yin aibin ba duk gaba ko in kana da shi ma an wanke ka ta wata mamun ni'imati cika ni'ima da aka yi masa iblagu darajatul kamila ta akai ka daraja ta ƙarshe an kai manzon Allah daraja ta ƙarshe har an kai shi wasila da fadila sallallahu alaihi wasallam wal hidayatu shiriya wa hayat da'awatu shine kiransa da aka yi ilal mushahadati ya je ya gana da ubangijinsa kuma ya ga ubangijinsa ba wani annabi da ya samu wannan sallallahu alaihi wasallam wa qala ja'far bin muhammad ja'far dan muhammad radiyallahu anhu yake cewa min tamami ni'imati yana da cikawan ni'ima da Allah ya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an ja'alahu habibahu ya sanya manzon Allah masoyinsa ne shi ko mutum in dai aka ce kana son sa to ai ya ji an gama ba wani abu da zai yi ka kama shi an ce ido ido in tana son abu duk sai ta makance ko an ce ne kaza kaza ne kai ba ka gani to ya ishi girmamawa ga manzon Allah Allah ya rike shi maso wa a kasama bi hayati Allah ya rantse da rayuwarsa la amurka mun yi wannan karatu wannan saka bihi shara'i a gairi Allah ya soke da shari'ar manzon Allah shari'o'in annabawa duk da suka zo bayan Allah ya soke ta wa a raja bihi ilal mahallin ala Allah ya yi mi'iraji da shi ya hawar da shi ya zuwa bigire madaukakin da ba wani dan adam ko mala'ika duk wata halittar Allah ba ta zuwa nan wajen ba wa hafizahu Allah ya kiyaye shi filmi iraja a cikin tafiya hatta ma zagal masar wa ma daga idan sa bai farkace ba kuma bai yi shan zara ba da ai mun karanta wannan ko wa ba'athahu Allah ya aiko shi ilal ahmar wal aswad zuwa jaffata da bakafata wa ahallalahu Allah ya halatta masa wal ummati da al'ummarsa alganaima ganimomi waje alahu Allah ya sanya shi shafi'an mai yin ceto ranar tashin kiyama mushaffa'an kuma wanda za a karbi ceton nasa wasayi da waladi adama Allah ya sanya shugaban yan adam wa qarana zikirahu Allah ya hada ambatansa da zikirihi da ambatan Allah wa ridahu Allah ya sai yaddan manzon Allah bi ridahu yaddan Allah ce waje alahu Allah ya sanya shi a hada rukunai tauhidi shi ɗayan rukunin tauhidi ne in dai kace la ilaha illallah in baka ce Muhammadu Rasulullah musulunci bai tabbata kafiri ya zo musulunta aka ce la ilaha illallah ya fada to Muhammadu Rasulullah ce ai kaɗai ta Allah aka ce ne ai an ya isa ba na faɗi Muhammad ai ya ya musulunta ya musulunta ba kwata kwata tauhidi sun maƙala to maganar sharifi ta ƙaya sun maƙala to ba musulunta ba alhamdulillah